الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل للذين كفروا ستغلبون نعم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدني لنا بحسن عظيم والتعطف بنظرة تأتي لنا بالظفر أما بعد الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يوانا مسلم الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليكم ورحمة الله بركة مريم يني نا أزمي نا إشيرين دا هدوكو قوات رمضان هجرة دبو دا دلي هدو دا أربعين دا هدو ودي دي دي دا شابير قوات أبريل وتهدو دبو ديو da ishirin da uku da za mu ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma cikin wannan sura mai albarka suratul ali imran wanda muke bibiyar tafsirin maulanmu shekul islam ya sa'ad da tsanani maulana shekh ibrahim yas radiyallahu ta'ala an za mu tashi daidai faɗin allah subhanahu wa ta'ala inna ladina kafaru ka sani waɗannan da suka kafirta lan tuguni anhu amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a wato dukiyoyinsu da ƴaƴansu ba za su wadatar musu da komai ba gaban fadawa cikin azabar Allah idan an koma gobe kiyama wurin Allah subhanahu wa ta'ala wa ulaika waɗannan kafirai hum su ne waƙudun na su ne ma'ana makamashi na wutar jahannama so shi ne wato waƙudu da larabci in an kawo shi a alawazni fa'ulu to yana nufin wato abin nan makamashi abin tura wuta amma ya ce wuƙudu furuwan wuta waƙudu abin fura wuta kamar fetur ko kerosene ko gas ko itatuwa da ake fura wuta su ne komai zai iya ɗauka na waƙudu kamar yadda in an ce wudu'u wudu'u alwala in an ce wadu'u abun yin alwala kasko ko buta in an bar wasali sama shi farkon na ta kenan so haka Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu a wannan tafsiri nasa za mu duba tafsirin wannan aya mai girma yana cewa innal ladina kafaru sani waɗannan kafirai lan tuguniya anhum ay tadfa anhum ba zai iya ije musu ya tunkuɗe musu ya tare musu me amwaluhum wala auladuhum dukiyoyinsu haka ma ƴaƴansu ba za su iya tunkuɗe musu ko su ije musu minallahi shay'an minallahi ay min azabihi shay'an ‘ya'yan da dukiyoyin ba za su iya ije musu ko su tare musu azaba ta Allah ba, subhanahu wa ta'ala. A gidan duniya mun sani, idan Allah ya ba mutum kudi, babu abin da ba za su tare ba. In dai kana da arziki, kana da dukiya ba abin da ba ta tare mutum. Har kuma in Allah ya baka manyan ‘ya'ya masu faɗa a ji a gari ko a ƙasa, to ba za su taɓa bari wani abu ya same ka ba. amma banda in an je lahira in an je lahira gam ka je da abu biyu shine zai kutar da kai amanu wa amilu salihati inda aka samu wannan to an gama ka samu kayan tsira saboda haka shine nan ubangiji yake gaya mana su waɗannan kafirai wannan abubuwa duk ba su wadatar musu gabarin wato gamuwa da azabar Allah ba wa ula'ika waɗannan arna hum wa kudun nari su ne abin hura wuta kirare makamashi kenan da za a hura wuta da shi na jahannama kamar yadda dai aka gaya mana a cikin suratu at-tahrimi wa bannan ya yi lazina amanu Allah ya kira muminai cewa su kiya ku an fusa ku wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة haka ubangiji ya gaya ya yi lazina amanu ya kuwa da suka yi imani ku an kusafu ku kare kayukanku wa ahalikum da iyalanku ku kare su naran da duk abin da zai sa su shiga wuta wacce ce wutar nan ya take Allah ce wa kudu annasu wal hijara ita wuta abun hura wanda mutane ne da duwatsu alaiha mala'ikatun ilazun shidadun la yasuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun akwai mala'iku wanda suke kula da ita wuta ghilazun masu kaurin fushi shidadun masu ƙarfi wurin zartar da dokoki ko umarnin ubangiji masu ƙarfin fushi kaurin fushi masu ƙarfin ma'ana zartar da dukkan umarnin da Allah ya ba su ba abin da zai iya hana su ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum ba sa saba Allah cikin dukkan umarnin Allah wa yaf'aluna ma yumarun suna ma'ana aikata duk abin da aka umarce su da haka mutane su kiyaye kansu waɗannan an ce kafirai ne su ne abincin wutar can ma ga wa'uduha annas wal hijara mutane da duwatsu amma maula mu shek tahir radiyallahu yace idan aka dana tarko na don gafiya ta taka a kama ta in dan in yar akuya da tsalle tsalle ta tafi taka sai kama ta ba ruwan tarkon da cewa ba don akuyar aka dan tarkon ba da haka shi musulmi idan ya yi irin aikin kafirai to zai raka su illa ma dai sai dai tsallaka zai tsallaka ne ba a tana da wuta don shi ba wuta iddat lil kafirina haka qur'ani yace an tare da ne an tattare da an shirye da ne don kafirai daga musulmi in ka ganshi a cikin ta to tsallakawa ita ka tanga ba ta kofa ba aljanna kuma uiddat lil muttaqin to na tabbata babu yadda za a yi kafiri kan shiga in ka ga mutum a aljanna to akwai la ilaha illallah muhammadu rasulullah in dai babu wannan babu yadda za a yi shiga aljanna babu ba zai taɓa yiwa ba ne kawai kafiri ba zai yiwu ya shiga aljanna an tanadi wuta ka yi wuta don kafirai an tanadi aljanna don mummune Allah ya samu na da rabo a ciki barkar sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ulaika hum waqudun nar waɗannan su ne ma'ana waqudun nar wato abun hurawar wuta ma tuqadu abinda za a hura wutar da shi da abun ɗabi'ar su halin su ai adatuhum ha kada da alfirauna
كذلك آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب
كذلك آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب بنجي سبحانه وتعالى يتوئن لن كافرين na makka wa'inda ake magana a kansu al'adarsu ɗabi'arsu ka dadi ali fir'auna ma'ana ka dadi ali fir'auna ɗin nan akwai wato kabarun ne kabarun ne akwai mubtada mahzufun kafin shi ƙurani kowane yare ma yaren larabci gaba ɗaya ma yana da wannan kai kowane yare ma kaga shi wato adatuhum ko da'abuhum ka da'abi ali fir'auna kenan akwai mubtada an shafe shi ne da'abuhum ai adatuhum al'adan waɗannan kafirai ka da'abi ali fir'auna kamar irin al'adan fir'auna ne mutanen fir'auna ka adati ali fir'auna kamar al'adan mutanen fir'auna ne wallazina min qablihim da kuma wadda suka zo kafin fir'auna din min al'umami na daga al'umatayya da ta shuɗe ka adin kamar adawa wato wa samudin da kuma samudawa adawa mutanen annabi hudu samudawa ko mutanen annabi salihu to irin abubuwa da ɗabi'un nasu duka ɗaya ne menene al'adan mutanen Fir'auna da kuma mutanen annabi Hud da mutanen annabi wato Salihu to shine Qur'ani ya gaya mana kazzabu bi ayatina al'adan nasu kenan al'adan mutanen maka irin nasu ne me al'adan wa'incan da aka fara kazzabu bi ayatina san san ƙaryata da ayoyin mu inji Allah kazzabu bi ayatina fa'akazahumullahu bi zunubihim Allah ce sai muka kama su ai ahalaka ahalakahumullahu Allah sai halaka su ya rike su bi zunubihim da irin irin zunubansu duk wani kafuri in yayi zunubi Allah yana duba irin zunubin sa ne sai a kama shi da irin zunubin wa kullan akhadna bi dhanbi haka ubangiji ya fada ta cikin suratul ankabut kowa an rike shi ne da irin laifinsa. Allah ya bada ya bada ya bayani filla filla akwai waɗanda tsawa ta rike su aka halaka su mala'ika Allah ya tura kawai duka mutu tsawa duka suka mutu akwai waɗanda aka turo musu ma'ana hadirin tsakon kwani duwatsu aka yi musu ruwan duwatsu suka halakar da su akwai waɗanda aka dulmuyar da su cikin ruwa kamar shi fir'auna da ake bayanin nan da shi da irin mutanen annabi annabi nuhu alaihissalam dufana kenan a cikinsu akwai wadda ƙasa ta riƙe shi kamar ƙaruna da jama'ansa kenan kala-kala ne kowa da irin laifinsa shi fir'auna da ya da'awan uluhiyya shi Allah ne Allah ma mafi girma da Allah ya tashi sai ya nuna shi ba komai bane ya hada shi da abin da yafi komai laushi shine ruwa sai halaka shi kawai shi ma namrudu da ya nuna shi ma waye shi Allah ne in Allah yana rayawa yana matarwa kamar da muka karanta a suratul baqara karatunmu na kwanakin baya kenan to shi ma yana rayawa yana matarwa ya iya iya iya shegensa da Allah ya tashi sai turo dabbar dabbar da tafi kowace kaskantuwa karama a cikin dabbobi ita ce sauro kwaya ɗaya ya turo mara ya shiga ta hancinsa shikenan sai zama masa bala'i ya yi ta cizon cikin kwakwalwarsa ƙarshe ya sa aka yi ta dukan kayan da guduma saboda wai zai iya samu sassaucin azaban da yake sha har abin nan duty duty ake yi wayannan su karba in wayannan sun gaji wayannan su karba ana ta kwadawa kayan gudumomi kawai to kowa kowane kafiri da irin yadda irin azabar da aka rike shi wannan na duniya kenan fa kafin a je can kuma so haka kuma in kafiran zamanin manzon Allah su sallallahu suna ganin su wasu ne to su tambayi tarihin waɗannan da aka fara kafiran adawa in suna ji wai suna da ƙarfi ko me adawa malam ko samudu mutanen mutanen annabi salihu Allah ya ce wa samudan lazina jabu sakra bil wadi kai in ka zo zaka ko ko itace ne sai ka nemi gatari kafin ka fassara shi amma su fan dutse za ga da yatsu kan suke tsaga shi kawai wa samudan lazina jabu sakra bil wadi wa fir'auna zil awtad su ne wato a takaice lokacin da aka zo za a halaka su ma da da aka ba su labari suka ce wai da me to yanzu mu din nan yanzu da me za a halaka mu aka ce da iska iska ta zo saboda suna jin kawai babu abin da zai iya ture su ma ji ka ture kenan haka Allah ya halaka su daidaita su bellantana kafirin makka yan ƙanana ƙanana wancan malam kayi kan kafiri ka ji fa abin da Allah ya ce allati lam yukhlaq mithluha fil bilad samudawa Allah bai halicci irin irin su ba garuruwar duniya gaba da kabiri ne kokon kayinsa mutane irin mu da kai da shanunka in ruwan sama ya tashi za ku shiga ku fake yarke shanunka kashin kokon kayin Allah bai yi irin su ba in ji Allah allati lam yukhlaq mithluha fil bilad amma za ga dan irin mun na dan tsurut haka za ga mutum ɗan kaɗan amma sai cirre yana jin kansa kamar ya cika duniyar nan gaba ɗaya. Da Allah ba da kuma ka karanta tarihin Amalikawa ba, wanda annabi Musa ya tura mutum goma sha biyu su je su su yi gangane wai za a yaƙi da su ne annabi Musa zai da shi da jama'ansa za su kafsa da su. Wa'inda aka turan fa su je su yi gangane su ga yanayinsu tunda a san irin da wa'inne ne za a buga. wani ya fito cikin arnan da aka je a yi gangane abin nan ya zo zai ike bai sani bai haɗo da wannan cikin mutum goma sha ya daure shi bai sani ba ya ɗauke shi ya tafi da shi gida ya je take dan itace da ya kunce sai ga ɗan abu haka sai ɗauka ya kawo kusa da ikon sai na dubawa da kyau ya ce oh da duba wata hita haikacin irin ita wani kuma ya haɗu da ya zo wancan yana tsaye cikin wayan da aka tura su je su gangane dan su yaƙi da su ƙato yana tsaye kawai ya zo ya wuce ta ofis wancan bai sani ba akwai ma wanda ya tsinci wayan nan din wanda aka tura su gangane a jeji suna kokarin za su shigo garin za su duba a wani kawai da ya gamsu ya ce ah wanda abu yana da kyau wanda zan na saba wa yara na abu wasa kawai ya ɗauke su haka hannu da ya tafi da su gaba ɗaya su wai su ne za su yaƙi wa'in nan amma yanzu sai ka gamto yana kumbura yana fashewa gaba ɗaya ka baka wuce wani ka zauna a hannunsa ya yi yawo da kai ya wuri bai san ma kana hannunsa ba so wai Allah yana gaya musu ne su sani an yi wa'inda suka dama su duk abin da suke da shi su wa'innan kafirai na makka kazzabu bi ayatina sun karye sun karyata da ayoyin mu fa akhazahumullah ay ahalakahumullah Allah ya halakar da su bi zunubihim da zunuban su bi sababi zunubihim da dalilin zunuban su wallahu shi Allah shadidul iqabi mai tsananin hukuma kwanan baya na fara in ka ji Allah ya ce shadidul iqabi irin nan to fa ka sani ba irin azabar da ka sani na mutane ba na gaya mana mai sawi ya ce shi ɗan adam a gidan duniya mai yin azaba kowaye ne ƙarshen azabarsa ya kashe mutum ba akwai- akwai gaba da kisa to Allah kuma sai an yi kisan ne yake bismillah nan zai fara la yu'azzibu azabahu ahadun wala yusiku wasaqahu ahad duk wani mai dauri bai kai Allah dauri ba Allah da zai daure da sai mala'iku su daure ka da sasari sadi saba'in sadin mala'ika ba sadi na mala'ika sadin mutum ma saba'in yaya adadi kuma sarƙan Abdullahi ibn Abbas yace kwandage daya kwandage daya cikin sadi saba'in na mala'ika wallahi an cire irin ma'ana eh, wanda ke ɗaya ne kawai na sarkar da aka cuccuna ya yi tsawo har ya kai wannan arabin to wanda ke ɗaya nan jefo shi duniya sai narka duwatsun duniya gaba ɗaya ya shanye ruwan tekuna kuma gaba ɗaya wanda za a ɗaure ɗan wuta da shi khuduhu fagulluhu thumma jahima salluhu thumma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluhu Allah ya ku zura shi cikin wuta ba a ɗaɗɗaure shi akwai saɗin mutum ne aka tamke mutum da shi aka ɗaure shi wane wane kufin goro kwata kwata igiyar nawa ne kufin goro ake ɗaure shi amma ɗan wuta haka za a ɗaure shi kuma a sa shi ka ji Allah ya ce alayhi nar musa da a sa su a cikin wani abu kamar akwati a kulle yana cikin wutar yana cikin wani abu a kulle kuma sai azaba kawai ga shimfiɗa katifan wuta ga mayafin kurkun wuta haka ubangiji ya fara ƙurani ne ko yana cewa eh, menene eh, eh, wa min fawqin gawash menene lahum min jahannama mihadun wa min fawqin gawash shimfiɗar jahannama ga kuma mayafai na jahannama burguna a lulluɗe su da su cikin kuma wani kullallen akwati Allah ka kiyaye duk wanda kake ji yana daukan jahannama da wasa wallahi tallahi kawai labarin ta yake ji duk kuma malamin duniya an ce ba wanda ya isa bayanin hakikan yadda take duk wani abu da za ka karanta Qur'ani ma kawai za a rika sifanta mana ne ta kadu ta mai jazu min alfaizi tana ta kusan kekkecewa ita da kanta tana faɗa tana cin kanta كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنة ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير da an yanke wani bangare na an jefa mata sai a mala'ika ya tambaye su ku kan wai masu wazi ba su zo ku ko muku gargadi ba ne kuka yi garaje kuka shigo nan kalu bale su ce wallahi a'a sun zo fakat zabna irin wannan aikin kenan sai muka ƙaryata kazzabu bi ayatina din kenan sai muka ƙaryata فقل لا ما نزل الله من شيء muka ce ba wani abin da Allah ya saukar tsori ta mu ake kawai akwai wanda suke gani fa Allah ba kansa ko yana tsori ta mutane ne kawai ba wani ba wani Allah a'udhu billahi wanda kuyan sai kauri sosai kenan na charali Allah ka kiyashe mu kazzabu bi ayatina fa kazzabu Allah bi dhunubihim wallahu shadidul iqab nazala wannan nazala lamma amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-yahuda bil islami مرجعه من بدر فقالوا له لا يغرنك أن قاتلت نفرا من قريش أغمارا لا يعرفون القتال إذا تعرضت لنا تعلم أننا نحن الرجال ونحن الأبطال هذه أوفا وي وانا آية جزاهم كرم تايمسو ودا جاء ta sauka ne wa nazara lamma amara annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da manzon Allah ya umurci al-yahuda yahudawa bil islam cewa su musulunta marji'ahu min badr bayan annabi ya dawo daga yakin badr badr al-kubra wacce aka karye kashin bayan kafirci na duniya to annabi ya dawo sai ya ya kira gayya yace tara masa dukkan yahudawa na Madina da kewayen Madina gaba daya duk banu kainuka banu nazir banu quraiza dukkan su ne ya tara su yace to ni ina ba ku shawara ku karbi addinin musulunci kar da abin da ya samu quraishawan nan ya same ku an ji an kafsa yaki kafirai mutum a dubu ba hamsin ɓangaren mu musulmai mutum ɗari uku da goma sha uku amma aka kakkashe saba'in manya-manyan su kuma sai an nuna wannan wadda shi ne wane a kafurci na duniya ya kwanta dama ya yi shekari abu jahi a nan aka girbe shi su ugba ibn abi mu'ayyadin su shaiba to haka saboda manzala muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin abu ya faru ma ya ba da labari har ma ya nuna inda za a kada kowane kafiri sannan ya nuna sabai ga inda za a kada abu jahil nan ga inda za a kada wani a nan za a kashe wani a nan za a duka ya nuna musu Allah ya nuna masa mafarki mafarki kuma na salihai ma ya belle na siddiƙai belle na annabawa belle na manzanni belle na ulul azmi guda hudun nan belle kololuwa annabi Muhammad duk inda za a kada kowane kafiri sai da ya nuna shikenan da aka je aka kafsa akai abin da akai kamar yadda zamu karanta yaƙi nan gaba to da aka dawo sai annabi ya tara yahudu yayi musu last warning yace fa yana ba su shawari fa su musulunta kar da abinda inda suna ganin addinin sa wasa ne to yanzu kan fa sun gani mutum 313 suka je suka yi galaba akan arne dubu ba hamsin in ba taimakon Allah ba ina zai kuma dokin su biyu kawai to bangaren ma'aiki dokin su biyu kuma su fita da niyan yaƙi ba amma arnan suka taro su da suka ji labari suka fito da sojoji kowa akan abin hawa da kayan yaƙi bataliya bataliya amma aka yi wannan abin da aka yi aka koya kafircin duniya darasin da har alƙiyama ta tsaya suna jinya ya ce to gaskiya ina kiran ku da ku karɓi addinin musulunci to shine nan zaka ji reacting din su da suka yi annabi ya umurce su da wannan lamma amara nabi sallallahu alaihi wasallam al-yahuda bil islami yayin da annabi ya umurce yahudawa da musulunta marji'ahu min badr bayan ya dawo daga badar fa qalu lahu sai suka ce wa manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yaghurrannaka kar ya rude ka an qatalta nafaran min quraishin agmara don ka je ka yaƙi wasu jama'u na ƙuraishawa dolaye wawaye a zumara kenan wanda la ya'rifunal qitala wanda ba su iya yaƙi ba ka je don ka je ka yaƙe su shikenan ne rude ka ka dauka mu ma zaka iya ya da mu idza ta'arrata lana idan ka kuskura ka tare mu a'udhu billahi ta'lamu annana nahnu rijal za ka san cewa mu mazaje ne wa nahnu abtal za ka san kuma mu ne sadaukai wannan shine martanin da suka mayar masa kenan haka hadisi ya zo a cikin ibnu kathir abul fida shi ma na ga ya kawo shi a cikin tafsirinsa duk da bana bana yawan mutala a cikin tafsirinsa. To da suka ba da wannan amsan fa nazalat sai ayan nan ta farko da za a karanta da su.
والذين كفروا ستغلبون ويحشرون إلى جهنم وبئس المهاد
قل للذين كفروا ستغلبون وتهشرون إلى جهنم وبئس المهاد قل كجاء musu ya rasulullah ayya muhammad ka fada lil ladina kafaru ga waɗannan kafirai min al yahud na yahudawa da suke kewayen madina da kewayen madina ai ta tugula buna da sannu za a rinjaye ku za a yake kuma za a yi nasara akan ku Allah ya faɗa ai magana ta gare kawai an gaba satugula buna a kira'ar jumhur amma hamza da shi da kisa'i sun karanta ne sayugulabuna wa yusharuna duka ya ya ta satugulabuna da ta wa tusharuna dinnan duka sa- sayugulabuna wa yusharuna da ta da, da ya'ul gaiba wayannan ku wai eh, jumhur kuma suka karanta da ta na khidaba na abokin zance da tugulabuna da sannu za a rinjaye ku bil qatli ta hanyar kakkashe ku an yaka kuwa domin banu banun nazir an saukar da suratul hashiri ga baki daya kan labarin su ne banun nazir koran su akai koran kare da kasai aka zo yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin da kansu ba har suna da su da mu'minai suna rusa gidajen su da kansu da su da mu'minai aka kora su eh, zuwa sham sai na umaru zai kara musu ta zamaninsa shi kuma kasan shi idan ya yi babu ka- ko kusa da madina ba su ko kusa ya kara musu ta su kuma banu ƙuraiza da suka yi abin da suka yi na cin mutunci wa musulunci aka zo aka yayyanka su a kasuwa a kasuwa banu ƙuraiza kenan to haka kamar yadda dai Allah ya faɗa tugulabuna za a rinjaye ku bil qatl ta hanyar kisa wal asri da kuma dauri riba cewa wa darbil jizyati da kuma buga muku jizya fansa kenan wa qad waqa'a zalika hakika kuma duk abin da aka faɗa nan duka ya faru hadhihi mu'jizatun wannan mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya masa kuma ya faru Allah ya gaya masa irin wa'annan da yawa wanda za mu zo mu ci a gaba musamman Eh, wurin in mun iso wurin yakin abin da ya shafi yakin gwal an yi irin wannan wato sharona za a taro ku bayan an yi galba akan kuɗin a taro ku ila jahannam zuwa ga wutar jahannama ma'ana a- ku ji azabar duniya in kun gangare jahan- eh, wutar eh, abin nan lahira kuma a taro ku zuwa ga jahannama fa tadkhuluna ha ku shige ta wa bi'sal mihad in dai mutum ya shiga jahannama ya gamu da shimfiɗi na jahannama din nan da muka faɗa ɗazu kai tir da irin wannan shimfiɗa alfirash mana tir da wannan shimfiɗa in dai mutum ya zama shimfiɗansa wutar jahannama ne hum zakaru fi mukhatabatihim lin nabiy sallallahu alaihi wasallam su sun ambata cikin zantawansu da shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna qitalahu ma'a quraishin ya tari fa yakin da ya yi da Qurayshawa har nan Makka wa hum azmarun alhali Qurayshawan nan ah, wawaye ne dolaye to la ya la ya'lamun alharba kuma ma'ana azmarun la ya'lamun alharba wawaye ne ba su san yaki ba to la tad'u ila alfakhri kar ta jashi zuwa ga yace zai yi alfahari zai zo zai ce zai tare mu wal yaz billahi وذكر الله تبارك وتعالى تلك الغزوة شين الله أنبتي وانا ياكي وهي وقعة بدر كتتي ياكي بدر شين ذا مشيكك ينين إن شاء الله
قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثلهم رأي العين والله يجيب بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصير
قد كان لكم قد كان لكم في فئتين التقتا فئة- قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثلهم رأي العين والله يوجد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصير Ubangiji subhanahu wata'ala yake ba mu labari cewa qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata kad hakika kana lakum ayatun abun lura da ya kamata duk duniya ta yi isna ifratun kenan abun a zauna a sa lura ya ishi dukkan duniya ga abin da ya faru a wannan abin da za a ba da labari fifi a taini a cikin jama'u guda biyu fariƙa taini kenan ɓangarori guda biyu iltaqata wa'inda suka kafsa yaki wanda suka kafsa yaki yawmu badr lil qitali ranan badr domin gabza yaki wannan yakin da aka ya ishi duk duniya abun isra abun lura a gane musulunci ba abun wasa bane fi'atun tuqatilu fi sabilillah bangare daya na jama'un suna yaƙi saboda kalmar Allah saboda ɗaukaka addinin Allah ma'ana da'ati shikenan fi sabilillah ai da'ati cikin din Allah wa humun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bangare da suke yaƙi don ɗaukaka kalmar Allah din su ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu da sahabbansa كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا sun kasance mutum ma'ana ɗari uku ne da kuma goma sha uku mutum ɗari uku da goma sha uku ɗari uku da goma sha uku ɗin nan muhajirai mutum saba'in da bakwai ne ma'ana mutanen makka kenan wanda manzon Allah sallallahu ya hijira da su sannan wanda yake rike da tutar bangaren muhajirai shine imamu ali dan abi talib radiyallahu anhu wa ardahu sannan su kuma bangaren lansaru mutum 256 ne 256 su kuma wanda yake rike tutar su shine sa'ad ibn ubada radiyallahu anhu to aka fita dai kamar yadda aka sani aka yi wannan yaƙi yawmal furqani yawmal taqal jam'an kamar yadda ubangiji ya gaya mana a wani wuri to waɗannan su ne kuma an samu shahada na mutum goma sha hudu a wannan yaƙi musulmai mutum sha hudu suka yi shahada ɓangaren ainihin muhajirai mutum shida ɓangaren lansaru mutum takwas suka yi shahada. To, Ubangiji ya ce, fi'atun tukatun fi sabilillahi shi ne muke cikin bayanin su kenan. Mutum ɗari uku da goma sha uku kenan, su ne masu yaƙi saboda ɗaukaka kalmar Allah, ma'awon farsani. Mutum ɗari uku da goma sha uku nan dawakin su biyu ne kawai, doki biyu kawai suke da shi. wannan shi ya sa ba Allah ya ce kad kana lakum ayatun fi fi'atayn al-taqa ya ishe ku abun isna abun abun wato da zai sa ka gamsu musulunci wallahi addini ne na Allah in ba haka mutum 313 dokin su biyu kawai amma suka yaƙi da ko arna dubu ba hamsin wata riwaya sun kai dubu ma kowa kuma akan ingarman doki da makami da sulke da duk wani abin da ka sani garkuwa da komi kayan yaki wasittatu adru'in sannan sulkensu kwata-kwata guda shida ne mutum 313 nan sulkensu guda shida ne kawai sannan wasamaniyatu suyufin takubbansu kuma su takwas ne kawai kuma aksaruhum rajjalatu mafi yawan su dama a kafa suke a sawu suke tafiya an ce ba doki biyu kawai mafi yawan su da sawu suke tafiya haza janshin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wannan sune rundunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce wa ukhra kafiratu daya bangaren kuma kafirar jama'ar kenan tarawnahum mithlaihim to anan nan ma akwai kira'a kamar yadda dai su masu abun suka faɗa mutum ɗaya ne ya karanta da wannan yadda muka karanta nan in ka duba nafi almadani nafi almadani shi kadai ya karanta da haka sauran duka ya rauna hun misalai ra'ayi al'ayin mu ne kawai masu ta rauna hun to abun mamaki babbar mu'jizar manzon Allah da ta faru a wurin shine Allah ya hakaito mana tarawuna hum mislaihim waɗannan kafirai sai suka riga ganin jama'an musulmai kamar sun ninka su biyu ma'ana suna sufa mutum dubu ne ko dubu ba hamsin amma sai Allah ya sa suke ganin musulmai kamar adadin su ya kai dubu biyu don abin da ya faru sai na rasulullahi kamar yadda za a yi mana bayani nan arna sun yi abin da suka yi a makka suka kori musulmai suka kwace gidajensu suka kwace dukiyoyinsu da komai da komai su gaba daya ta wannan nan wata rana sai labari ya iso ga abu sufiyan nan bayan annabi ya yi musu bakar addu'a akan wannan zaluncin da suka yi wa musulmai suka kore su garin su ma'aiki alaihi salatu wassalam fa da zai hijira da ya fite yi san da ya juya ya kalli makka san da idon sai kwalla saboda tsabar yadda yake son tare amma ba ba an ki a bar musulmai su bauta Allah shikenan to a manzo Allah Muhammad da ya ji labari da ya addu'a akan su to sai Allah ya jarrabe su da fari mummunan fari kuwa ta lalata dukkan abin da yake hannunsu su sai zama aka tura kamar prime minister su kenan su ƙurashawa shi na abu sufiyan ƙaramin sarkinsu za mu zo bilbasti za a ji ya je sham aka tara irin tsohon ajiyar da suke kasan suka yi da barbaru su bibbin da dukiya ma a ƙasa saboda ko ta kwana wata rana to suka tattono aka haɗa dukiya aka aiki abu sufiyan ya je ya yi nemo kayan abinci yana dawowa sai ma'aiki ya ji labari dama kuma sun zalunce sun kwace musu dukkan abin da suka mallaka da sai aka je za a je dama kayan ai sun kwace musu kaya ne fansa ne ba fa yaƙi aka fita ba don ka gane ma shi yasa aka fitar doki biyu inda yaƙi za a fita ba fitar doki biyu ba an fita ne don abin da suka kwatan ma musulmai na gidaje da dukiyoyi su ma su samu abin da suka samu shi kenan shi abu sufiyana he's very intelligent yana tafiya a ankare ke da ya zo wurin badar wani wuri ne mahaɗaci badar in ka fito makka in ka zo badar to ga hanya za ta yi sha wannan hanya kuma daga badar za ta yi madina to sai ya tsaku ya ce anya ko inda mutanen karfa su ji labari fa yadda muka cuce su nan su zo su su mana kofa rago ashe bai sani ba kuma an ji labari ya zo sai ya ga wani mutum sai ce da daddare ne haka ya ce dalla kai malam dalla baka ga wani wasu mutane ba a kanan wurin a kwanakin nan ba wayan da ka gani sai ce ka ni kan babu sai ce kai akwai ba akwai wasu mutane da suka zo nan da yan raƙuman su haka kaɗan da kuma yan dawakin su biyu sun zo nan tabbas suka ɗan durƙusar da raƙumi suka ɗan ɗebi ruwa a rijiyar badar ɗin nan yauwa ta ina suka durkusa da raguman aka nuna mana da ya zo yana zuwa ya ɗauki kashin sun yi kashi aure sai ɗauki kashi ya murmusa ya murmusa sai ya ga dibino ya ce wallahi shune ya ce wallahi tallahi shune ya ga dibino ya san mutanen madina ne ya ce wallahi shune sai ya ce to lalle akwai magana kenan sun je sun wuce za su tare shi to da yake ya san hanyoyi sai ya yi maza maza ya ɓadda kawo sai tura wani shi ma ya ɓadda kawo ya ce ka wuce ka riga mu zuwa da maganar gudu in ka kusan maka ka yanke bindin ka yanke bindin ka sare bindin rakuminka ya rika zub da jini ka yi kaza irin abin da zai tada hankali din nan kana zuwa ka ce ga muhammadu nan ya fito zai yaki da mu habba da ya je ya tada hankalin kafiran nan kawai suka ci asila asila shi da fa suka fito don yaƙi shi ma yaki abin da ya fito da sojojinsa da eh, mutanensa daban wanda kuma ya suka shiryo yaƙi kawai suka zo suka tare sojojin maki to banda Allah banda addinin Allah ya za a yi wa'innan da raunin su rashin makami rashin ba abinci ma isasshe wa'incan kuma suka yi tanadi duk abin da daban ne da giya da matansu da masu kiɗa suka ce yau kam za su za a yi ta ƙare kawai to abu kai abu su ziyan daga samu ka tsira ka ganka a makka sai ka ce abi sai samu haɗan fita ya ce abi abu jahil a ce fa su dawo su dawo tun da Allah ya sa mun tsira abu jahil ya ce haba haba babu dawa ai ashe jini yake jansa shi ke kawai aka wuce to aka zo aka yi abin da aka yi din wadda shine yake gaban mu insha Allah za mu karanta yanzu Aha. Tarawon mislejim, ai al-musulmin, su musulmai wato arnan suna ganin su kamar sun dublin nasu. Eh, aksara min al-kuffari suna ganin su sun fi kafiran, wa kanu na awa alfin, su kafiran kuma sun kai wajen dubu. Quraishun alfun aw tisumiya. So Qurayshawa su dubu ne ko kuma ɗari tara domin ma'aiki alaihi salatu wasalam da ya ji labarin ga abin da yake faruwa to shi ma ya ɗan fita gangane sai ya ɗan wani ya ce shi suka suɗa ne suka fita da suka je sai suka kewaya suna so su ga yawan ya arnan ya tsarin ya ji sun zo ɗin ana ɗan tafiya da ya zo wurin sai suka haɗu da wani sai dala bawan Allah jimana mu tambaye ka mana ta kai ban san ko ku suwaye bane ya za yi kawai tsayan ta haka tsaya za ka ji ai ka ba mu amsa mana in kai ba mu amsa za ka ji ko suwaye ne kun yi alƙawari za ku gaya mini ko suwaye ne in na ba ku amsa duk abin da kuka tambaya ai mun yi alƙawari ce to wai annabin ne fara kanta ke tambaya wai ni kan naji ana cewa kaman can mutanen Muhammadu ne ko wai sun fito menene ya fito da su sai a can kuma kaman an ce mutanen Abu Sufyan ne kun yi abin yake ne kam kaza kaza kaza su wayin can kam mene ya yawan su yake ne ce ka gaskiya ban san yawan su ba su mutane baka san yawan su ba ce ka ban san yawan su ba amma eh tsakanin ka da Allah kullum raƙumi nawa suke yanka yace lalle suna yanka raƙumi tara zuwa goma yace na gane mutum dubu ne ko ba kaɗan haka daga faɗin raƙumin da suke ake yanka sokewa kawai kawai fit da figon su kawai sallallahu alaihi wasallam so aka gama annabi ya taɗi bayanai sai ya ce to mun barka lafiya sai ta ai kun yi alƙawari za ku gaya min suwaye ne ku ita yi lalle lalle mun yi alƙawari nahnu min alma sai ce to ce wannan mutanen da wayo suke min alma to ma sai ta tunani ya tuka fakuri na da mu daga ma muke kaga ya rage nashi kuma a nan gurin ne fa annabi ya koyar duk duniya ya koyar mata strategy na iya magana ka yi alkawari ka sauke alkawarin baka gaya mutumin abin da yake so ba ko baka yi karya ba da kai ne ka riga ka yi alƙawari in ka faɗi ba haka ba ka yi ƙarya kuma ka riga ka yi alƙawari annabi sai na hannu min alma ta mu daga ruwa ne to akwai wani wuri ana ce ruwan kaza sai ce to wani ruwa ruwan sha ruwan ina ruwan ina ke to sai ka ɗauka in min alma ka ɗauka min jayen kawai min almadinati kenan amma dai ba a yi ba ma'ana an ba a disclosing ba ko? In kuma ka ɗauka minal ma'i ne, wajen na minal ma'i kulla shayin haƙi, kowa da ruwa aka yi shi, komi da ka gani mai rai, ba ‘yan sayins ba ne kawai ba su wannan ra'ayi, har ƙul'ani ya zo da haka, wajen na minal ma'i kulla shayin haƙi. To, haga irin amsa na gonin hikima annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba dai ce dai an hana shi abin da ya tambaya ba. So, ala yi halin aka yi haka mun ɗauko bayani kuma gashi goman tamu ta yi a yakuri gobe za mu so mu dauka daga sharha farko sharha insha Allah mu kora sai mu ci gaba da karatun in Allah yadda saboda in mun ce za mu sai mu matsa mun karisa mu kare shafin nan har wani ba mu san inda kuma ta zai tsaya ba za mu dakata nan insha Allah za mu ci gaba gobe abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa wanda ka muka kuskure Allah ka yafe mana albarkar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marasa lafiyar mu na gida da asibiti ya Allah muna roƙon ka ba su lafiya ya Allah mu kuma da ake ganin muna da lafiyar Allah ka ba mu dama sarrafa lafiyar wurin yi maka biyayya da bauta maka kamar yadda kake so ya Allah ɗan kasuwan cikin mu muna roƙonka ka sa albarka a cikin harkar kasuwancin su masu noma Allah Ubangiji ka sa bana za mu noma abin da zai amfane mu ya ishe mu da mu da iyalan mu har da biyan bukatun mu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kar ka jarrabe mu da tasgaro a noman mu da kuma kasuwoyin mu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah alaikum salam to Allah ya tana sani eh ba lokaci amma dai kai zan mai mai
wannan kwanaki guda goma na da ake so a ɗan gaya da ibada.
na Sallallahu alaihi aiki ne ake aka fi so a yi a cikin wata
Okay, yana tambayar aiki da aka fi so a yi a cikin waɗannan kwanaki guda goma. To gaskiya aiki kan eh, suna nan daban-daban, amma da yake lokaci ya riga ya tafi, ba mu sani ba za mu preserving ne sai irin ko daga baya, ko da ke da ya kamata daga shigowan kwanakin ne, ya kamata za mu yi wannan bayanin kuma ya kuri ba mu sami dama ba. Amma akwai abubuwan da shugaba Alayhi Salatu Wassalam yake yi a wannan kwana goma na ƙarshe din nan so amma bare bare yi bare gaskiya mu samu abin nan don duk abin da ka san yake yi to canjawa yake in kwana goma nan don ban kwana yake da iyalinsa ma eh ban kwana ga baki ɗaya yake ya- ya tafi masallaci ba zai dawo ba sai sai sai in in an sai idi kawai eh kai ne kake tare da iyalanka amma shi da zarar wannan kwanakin sun shigo magana ya kare sallallahu alaihi wasallam kuma raya daren dungurungun yake yi in kwana goma suka shigo na ƙarshe complete day eh, abin nan night din yake raya shi gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam sannan yana tada iyalansa ma a sauran kwanakin yana da sassautawa amma a kwanaki goma nan yana cewa kowa ya tashi na ƙarshe eh, kwana goma ƙarshen nan Ah, sannan ah, ah, tsakanin isha da magariba kullum in kwana goma nan suka zo yana yin wanka Eh, tsakanin ma- da an yi magariba kafin an isha a kwanaki goma ƙarshe kullum har su ƙare ma'aikin sai ya yi wanka sallallahu alaihi wasallam kai ma ka ji sai ka abin nan kuma yana itikafi kamar yadda na faɗa ban kwana yake da iyalansa gaba ki da sallallahu alaihi wasallam sannan ah, a taƙaice Ah, akwai abubuwa da yake ƙara um, faɗaɗawa kamar kyautatawa da sauransu in goma su dama a ramadana kyautarsa da baiwarsa kamar iska ne wadda take gudu ɗin nan, haka hadisi ya ce to amma in kwana goma nan fa suka shigo kan to ninnin kawa ne sallallahu alaihi wasallam saboda haka ayi hakuri lokaci ya riga ya tafi Allah ubangiji ya gafara wa marigayen Allah ubangiji ya- ya bawa eh, yara da suke jarrabawa eh, eh, a jami'o'i da sauran wurare Allah ka ba su nasara ka ba su sabati wurin amsa abinda aka- aka tambaye su albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mata da suke dauke da juna biyu Allah ya sauke su lafiya Allah muna roƙonka abinda za su za su aifa mana din da wanda aka aifa mana da wanda za a aifa mana nan gaba duka Allah da mu da su Allah ka shirye mu ka daura mu kan hanya madaidaiciya barka mun zan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka raba mu da hanyar dujjalancin zamani Allah ka raba mu da dujjalancin zamani mutum yana ganin gaskiya iri-iri ya kibinta Allah ka raba mu da wannan irin barka mun zan Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim alaihi wa sallam wa lima sabaqana sallallahu alaihi wasallam